والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بركة مدسابا درسي أتكل لتاف منا كتاب التوحيد لتاف التوحيدي da babban malami Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ubangiji ya masa rahama ya gafarta masa ya karba masa ayyukansa ya ji kan mahaifansa zamu tashi sabon babi babi na bakwai babun min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi nan ne ko sannan kuma shine darasi na na goma ne ko o ne darasi na tara to shi ne darasinmu na tara ba na goma ba ku? to shi ne darasi na tara a kalli darasi a kalli abin nan heading din a kalli heading din da kyau babun wannan sabon babi ne mina shirki yana daga shirka kun san kuma mun faɗi yadda sharrin shirka take shirka za ta ruguza ayyukan mutum kuma idan mutum ya mutu a kanta ba zai shiga aljanna ba kuma idan ya shiga wuta ba zai fita ba Allah ka tsare mu annabi ya karantar da mu addu'a ma kake Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allah ina neman tsari karka banni nayi shirka a halin na sani ya ubangiji da zan yi shirka ban sani ba Allah ka yafe mu mun karanta wannan addu'a a hisul muslim annabi ya karantar da mu ita to yana daga shirka lubsul halqati halaqati daura duk wani abu da za a rataya shi wal khayt da daura wani abu mai zare da za a dunkula wani abu a jikinsa kamar laya wa nahwihi ma da makamantansu menene makamantansu da abin da za a baka ce saka aljihu da abin da za a baka ce je ka saka a karkashin fulanka da abin da za a baka ce rike a hannunka wannan je ka duk inda zaka je da abin da za a baka a ce binne shi a cikin gidanka kusan duk muna yin wa'annan abubuwa din li raf'il bala'i a maka haka dan wani bala'i da ya same ka ya tafi aw daf'ihi ko kuma bala'in da zai zo kar ya same ka don Allah baka samu wani karamin wani karamin ubangiji ba duk me yin wannan yana da karamin ubangiji shekaran jiya wacce wani zo samun yana ya kawo matsalolinsa muna ta tattaunawa yake cikin manya-manyan matsalolinsa ya zo ya daga filo yana neman sim card ɗinsa ƙarƙashin filo sai samu laya ya samu laya a ƙulle a nan nade ya yi snapping yana malam duba ka gani a waya na ce to ya kai ya ce na faffasa na faffasa na ce aka yi kuskure haikunce ta ake a hankali ka game aka rubuta a ciki da na ce to na ji mataki na na biyu ba su ce wallahi wai ta ce masa razana take sannan tana jin kaza akwai matsalan kaza ana ga shedanu ne suke so su raba ta da shi ake so a yi kaza don haka mahamarta ta ɗauke ta aka je aka waje wani gari sharholi ne aka je aka karɓo wannan mutumin ya ce a sa a nan gurin duk masu nufinta da bala'i ba za su same ta ba shi shege ne ita kuma an ba ta shegantaka da za a kwashe mata imanin ta in ta mutu har kiyama ta tashi har abadin abada ba za ta shiga aljanna ba wuta in ta shiga za ta mutu saboda shirka ne duk abin da ba shi da tasiri duk abin da ba shi da tasiri aiki da shi aiki da shi shirka ne ga Allah subhanahu wataala yanzu panadol carpinol ko tetracycline da sauran magunguna wannan suna da tasiri an gwada an gani amma ba da kansu suke da tasiri ba jibi yanzu nan da ciwo chip ka saka a cikin jibi ya jibi ciwon ya ya ya bushe kaga wannan yana tasiri amma da izinin wa da izinin Allah to shi yasa dan bi ne a hankali don Allah ba ayoyi da hadisan nake so yanzu na karanta ba ina so a bi ne a fahimci wannan kashe-kashen da zan yi da zan yi mana bayani a wannan darasi ne muna karanta ayoyi da hadisan za ku ga abin ya fito a fili na farko babu wani abu sinadari babu kuma wani mutum ko aljani ko gunki ko boka ko matsafi ko ɗan bori ko wani kafiri wanda ya kai makura a kafirshi da ya isa ya turo maka abin da zai cutar da kai ko kuma Allah ya yi nufin zai cutar da kai ya tunkuɗe maka babu shi ku riƙe wannan babu wanda ya isa ya yi maka abin da ubangiji ba shi zai maka ba babu wanda ya sai ya tunkuɗe maka abin da ubangiji ya ce sai ya same ka duk wannan tsumma ne banzaye ne ba su da amfani idan boka ya fito yana muku barazana ka ce in ka isa kan na kwana yau tsantsan imanin ka yana garuwa ai wane yana da shige-shige ka ce ya shigar da ni kabari in ya isa imaninka da ubangiji sannan yin wannan abu yana sawa duk wani abu na barazana idan ya zo in kana gumma wallahi ba zai zo ba ka sa wannan imanin ba wanda ya sai cutar da kai ba wanda ya sai amfanar da kai sai Allah kuma duk mai son yin yaje yayi kuma kai kana da abin da ka rike ba su isa su cutar da kai ba wallahi ba za ka cutu ba da izinin Allah shine me shine qur'aninka ka rike qur'aninka ka riƙe ubangijinka za mu zo mu karanta aya na biyu na gama mana game da abubuwan da ake barazana wani zai cutar da kai aljanu sihiri wane ne boka wane ne wannan mun gama da shi to sai mu dawo abubuwa na magani ai za a binne maka abu kaza ka in ka taka ko in ka tsallake shi ai za mu je gidansa in muka saka masa abu kaza ai wannan abin in kana da shi ba abin da zai same ka ai kaza ai kaza ai kaza ai magani iri kaza to a nan gurin ɗaura wani abu ka ɗaura wani abu a jikinka don ka tunkuɗe wani abu kar ya same ka ko wani abu da yake jikinka ya tafi ko wani abu da zai zo kar ya same ka wannan shirka ce tana shi ne abu na farko shirka kuma ta kasu kashi biyu akwai babbar shirka akwai ƙaramar shirka ɗaura guru da laya da wuri da tagulla da azurfa a wuya wanda ake daurawa yara da abin da ake daurawa dabbobi da abin da ake ratayawa a gida wannan mun yi ittifaki shirka ne ya iya zama babbar shirka ya iya zama karamar shirka ta yaya yaushe ne da zama babbar shirka lokacin da kai itikadi wannan gurin wannan layan lallai tana da tasirin da ba za ka cutu ba ko kuma za ta iya cutar da kai ka ji ita ma mai cin gashin kanta ne kamar zai wanda ya yi accident duk aka mutu yana tashi ya lalle ya tattaba aljihunsa ya ciro layarsa ya ce mhm shi ya sa mana ma'ana wannan layin ita ce mai iko da shi wa'annan da ba su da laya ne suka mutu wannan kafirci ne ga Allah subhanahu wataala kashi na biyu in ka ɗauke ta wannan sababi ce ka yadda Allah shi ne mai karewa shi ne mai komai amma wannan wata sababi ne da za ta kare ka daga abu kaza da abu kaza da abu kaza kuma ubangiji bai sa ta ta zama sababi ba wannan shirka ce karama wannan kuma kasan duk mutanen mu ba dan haka suke rike ta ba duk mutanen mu suna rike ta cewa wannan abu ne da zai tunkuɗe maka bala'i da zai maka kaza zai maka kaza guru da laya to don haka mutane yanzu na gama kashi shirka babba ko karama mutane a game da aiki da ita sun kasu kashi uku ko kuma ba game da ita ba game da dukkan wani abu da aka ce magani ne hadda gurun hadda layan da panadol da kafinol da, da, da chloroquine da sauransu da paracetamol duka mutane sun kasu kashi uku kashi na farko kashi na farko mutum ya yi aiki da ita cewa Allah ne ya saka maka ita sababi wannan abun physical ne kamar kafinol da ƙwayoyi da muke sha wanda likitoci suka yi ko kuma spiritual ne kamar addu'a mun gane ko wannan ubangiji ne saka su sababi yanzu addu'a mun karanta a bayan da ake addu'a ko? addu'an kambun baka addu'an yi wa ‘ya'yanka tsari addu'an tsare kanka daga sharrin waje in za ka fita gida bismillah wa lajna wa bismillah karjan za ka shiga gida kai in za ka fito bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah wannan ba annabi ne ya saba da su ba yace mana suna tsari daga kaza to magani da ake saya a chemist da sauransu wannan ba an ce mu nemi magani ba ta dawo annabi yace ku nemi magani kuma aka yi maganin aka ga yana da amfani amma ka san ubangiji ne yake sa amfani sai bukata ta kama kana zazzabi ka je ka sha wannan maganin ko kuma jikinka yana ciwo kai wannan ruqiya da addu'o'i ne ko kana tsoron masu sharri kai addu'a ka fita kasan Allah ne zai tsare ka wannan ya inganta babu laifi a cikinsa saboda ka ɗauki abin da sababi ne Allah ya sa shi sababi ka saka kayi aiki da shi a matsayin sababi wannan babu laifi mu rike kashe kashen nan da kyau mun ji kashi na ɗaya kashi na biyu shi kuma shirka ce karama shine kai itikadi ka saka abin da Ubangiji bai sa shi sababi ba kame da shi sababi wannan shirka ce karama ina so ku gane na farkon da muka fada muka ce ya inganta wannan sababi ne Allah ne ya sa mana shi sababi annabi ya ce mu nemi magani sallallahu alaihi wasallam annabi ya koya mana addu'o'i kaga duka wayannan sun zama sababi kenan tunda an nuna mana su an koya mana su an ce mu yi su wannan ba shirka bane ne wannan ja'izi ne na biyu ba a sa maka shi ya zama sababi ba babu inda shari'a ta ce ka yi amfani da shi kai kuma ka je ka nemo shi ka yi aiki da shi ka sa shi sababi ne wannan shirka ce karama kamar kayin rago kamar kahon saniya kamar guru da laya da za a ɗauki kafan saniya a yi wani addu'o'i a ce je ka saka a nan in ka binne a shagonka ko a kamfaninka babu wanda ya isa cutar da kai ka gaban da shari'a ba ta saka shi sababi ba wani boka ne matsiyaci ya je ƙirƙiro shi aljanunsa suka saka shi suka mai da shi sababi ka je ka ɗauko kai ma kana aiki da sababi kana shirka ƙarama na uku wannan shirka ƙarama ɗin da muka ce shirka ƙarama ce za ta iya canjawa kuma ta shiga mashirka babba shi ne na uku kenan shi ne wannan gurun da layan da ƙahon da karataya a gida da abin da boka ya baka ya ce ka sa ƙarƙashin fulo da wanda aka ce ka sa cikin katifa da wanda aka ce inda za ka je ka yi yawo da shi shi kuma sai ka ji a imaninka ko kuma boka ya gwada maka shi har ka yadda wannan abin da kansa shi yake bani kariya to nan kuma da kai da fir'auna da hamana uwarku ɗaya ubanku ɗaya in an mutu ran kiyama Allah saka shi kashe ukun ya fito min saboda karka ji mun ce mai karatu ya gaya mana daura kaza haramun ne daura kaza haramun ne in kai race da abu kaza haramun ne ka ce to magani ma haramun ne mai bambancin laya da paracetamol wannan paracetamol da sauransu wannan wani abu ne da aka ce ku nemi magani akwai ƙwararru da suke aiki a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu likitoci a cikin makka sun bi shi madina ya samu su a madina in babu lafiya za su je su har haɗo itaciccuna a mai da su ruwa ko a mai da su ƙwaya a yi amfani da shi annabi ya yi amfani da shi kaga annabi yin amfani da shi da yadda ya sa a yi amfani da shi yana nuna wannan sababi ne a shari'a sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna yi bai hana su ba sannan wannan wannan wannan physical magani kenan akwai spiritual magani kuma na zuciya shi kuma annabi ce ku karanta kaza mana duk ja'irin shugaba in ka karanta masa wannan addu'a wallahi ko zai cutar da kai da iyalanka in kai ba zai cutar da kai ba annabi ce ku yi ta kaga wannan spiritually annabi ya koya mana to ina kuma wanda bai koya mana ba kuma kai ka dauko kace abun koyo abun abun kariya ne kamar yadda za a bada addu'o'in aljanu zaka ji suna yin su marasa abin da musamman musamman mu da muka yi gardantaka mu ai mun san yadda muke da abokanan mu gardawa ko gardi yazo ya ce min kaga wannan ba larabci ba ba fulatanci ba ba turanci ba wani karatun da ba ba wanda zai iya fassara maka shi a ce ka je ka yi wannan shirka ce karama haka laya da ake daurawa da guru da abun binne binne duka shirka ce karama amma in kai imani da kanta take aiki tana da ƙarfi yin aiki da ita dai shirka ne mun sani kai aiki da ita kuma tana da karfi ita ke kare ka da kaza wannan shirka babba ne in ka mutu ba za ka shiga wuta in ka shiga wuta ba za ka fita ba Allah saka shiga shan nan sun fito min sun fito mana to mu ahlus sunna ba ma inkarin sababi mun yarda da sababi mun yarda duk abin da annabi ya ce mai amfani ne zai amfani amma da izinin Allah mun yarda da izinin Allah to yanzu ina ga mun shiga karatu abin zai fito akwai wani kashi kuma kashi guda guda hudu shi ma barin kasa mana shi duk mutanen da suke rataye abu a wuyansu ba za su fita daga cikin mutum hudu ba wani za ka samu jahilci ne haka ya tashi a garinsu kamar ka shiga ƙauyuka banda ma ƙauyuka har cikin birni wala wanda suke shigowa har nan santa muhalifar da kuke gani za ka gama ta ta shigo kuma Allah ta zo tambaya na addini ne amma sai ka ga ɗanta da laya a wuyansa to kaga yanzu ba maganar tambayan addini bane ba maganar tambayan za gyaran aure na gidanta bane hajiya wannan abun wuyan danki ba tace da ai malam yanzu yadda kambun baka yayyawa wajen mu akwai mayu akwai kaza ai wannan da kake gani to nan kuma sai a ajiye maganar gyaran aure sai ka dawo sabon aiki ga shirka kuma kana maganar gyaran aure har a cikin gari da kawai za ka ga abun ya yawaita saboda sun tashi akan haka ne to wannan mai hukuncinsa wannan dole a yi ta karantar da shi shi yasa muka sa irin wannan littafin kitabut tauhid Allah ji kan malam Muhammad bin Abdullah karantar da wa'annan littafan kuma da abin nan yana ya taimaka al'umma daiwa ta waye to wannan shi jahili sai a karantar da shi kuma a bi shi cikin sauki cikin usulubi mai kyau na biyu mutum yayin itikadin ta cewa wannan sababi ne kuma Allah bai sa ta sababi wannan mun faɗa shirka ce garma ko mutum ya ɗauka kuma tana aiki da kanta da ƙarfi wannan kafirci ne ko to sai na hudu shi kuma ɗan gaye ne ai kun san akwai su yanzu ɗan gaye ne kawai zai je a masa kambu a naɗe shi samarin nan kawai saka a hannunsa ba dan shi bai yadda wallahi wani gaye wani baba ni ga shi aqida sama a cikin zuciyarsa take bai yadda ya san Allah ne mai komai amma kuma wannan guru da lai zago suna daurawa za ga suna ɗaura tagulla don ado za ga suna ɗaura sarƙa don ado wannan kuma kaba'ir zunub ne da shi da mazinaci da ɗan liwaɗi da mai cin rashawa da mai cin riba wannan su kuma layinsu shi bai kai shirka ba shi bai kai shirka masu sawa don ado to waɗannan dole a girka wajen wa'azi su ma ana neman su ana musu wa'azi ana shiryar da su ana ɗora musu hanya duk wannan aikin da malamai suke ba don kansu suke ba don kai ake karka fada wannan karka mutu ka zama matsala haka ɗaliban ilimi da suke ɗaukar darasi ba wanda zai je ga irin wannan ba ce ya ji ba daɗi a zuciyarsa in ya samu kofar da zai wa'azi kuma zai yi wa'azi yasa in ka zama malami ko ka zama ɗalibin ilimi ka hadu ka hadu da aiki ka hadu da aiki ka shiga jarrabawa ka yi addu'a Allah ubangiji ya baka cin jarrabawan nan domin ka samu babban abu ba abin da za a ce yana da babban lada face yana da babban kalubale yasa Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin babu wanda yafi malami mai wa'azi mai karantarwa ko daliban ilimi da suka karatu suka je suna isar da sakon babu wanda yafi su daraja a duniya wa man ahsanu qawlan babu wanda yafi ai la ahada ahsan ba wani da yafi su daraja yasa aka ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama duk duniya ba wanda in ana neman mai tsoron Allah shi ya dace a kira irin malamai masu karantarwa ko ɗaliban ilimi da suke ɗaukan karatu suke ta aikin wannan aiki ne to mu je cikin karatu fadin Allah madawakin sarki wa qaulullahi ta'ala qul ara'aytum wannan muna karanta gundarin karatun kawai kun san abinda muka faɗa ya fito qul ara'aytum wai ka ce musu su bani labari mata da una min dunillah ku kafirai kafiran maka annabi akai umarni fa abinda kuke kira koma bayan Allah na gumakanku na matsafanku na aljanunku na yan borinku na gumakan da kuke bauta musu abinda kuke kira koma bayan Allah in aradani Allah bidurrin ka tambaye su in Allah ya nufe ni zan cutu zan mutu ko zan cutu ko wani abu zai same ni hal hunna kashifatu durrihi a cikin allolinkan nan da bokayenka ko wanda ya isa ya tare Allah daga abin da zai mu sannan sai ƙarshen ayan wani arada ni Allahu bi rahmatin ko in kuma ya nufi da rahama hal hunna musikatu rahmati akwai wanda ya isa ya hana abin da Allah ya nufi da alkhairi in Allah ce zan yi kuɗi akwai bokan da ya isa ya hana in Allah ce zan yi ɗaukaka akwai wanda ya isa in Allah ce zan ci zaɓe akwai shegen da ya isa ya hana Allah ya riga ya yi sai aka ce kul hasbi Allah sai aka ba wa annabi babbar addu'a ka ce hasbi Allah Allah kadai shi ne na wadata da shi ba wani wanda nake ganin zai iya taimaka min hasbi Allah alaihi ya tawakkalul mutawakkilun duk wani da kaga ya samu cin nasara mai tawakkali to a ga Allah ya nema bai nema a wajen wani ba wannan ba ba za mu ce komai akan ayan karatun ya fito mu je hadisi na gaba kawai dalili na biyu an imran bin husayn an karbo daga imran bin husayn anna rasul anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun halqatun annabi ya ga wani mutum a hannunsa ya daura guru min sufrin na tagulla ya daura a hannunsa ko na wuri ya daura ta a hannu fa qala sai annabi ke cewa ma hadihi menene wannan qala sai annabi sai ya ce wa annabi minan wahida yana maganin raunin jiki idan kana da matsalar raunin jiki gaɓoɓinka suna da problem ka yi aiki ka gaji to in ka ɗaura mu an ba mu wannan shi muke ɗaurawa don ƙarfin jikinmu ya fita sai annabi ya ce masa mana faƙari sai annabi ke cewa in zai ha cire ta la ta ziduka illa wahanan wallahi ba za ta ƙara maka ba sai rauni ba abin da za ta ƙara maka sai lalacewa rashin lafiyan ba zai tafi ba kuma ka je wajen Allah kame da ita Allah ka shiga wuta fa innaka law mutta wa hiya alayka wallahi in ka mutu tana jikinka guru da laya kenan ko ma aflahta abadan har abada ba za ka samu rabo ba kenan tun daga nan ba za ka samu rabo ba a kiyama ba za ka samu rabo ba rawahu ahmad bi sanadin la ba'sa bihi imam ahmad ya rawaito da sanadin da babu laifi a gare shi kaga nan gurin abinda karatun ke nuna mana abu ne da shari'a bata sa shi sababi ba wasu suka mai da shi sababi ba sababi bane kasashe zama sababi babu inda aka ce a ɗaura abu kawai ɗaura shi zai maka amfani babu inda aka faɗa a dalilu salis hadisi na uku walahu an uqbata ibn amirin marfu'an har yanzu an ruwaito daga imran ibn husayn din ko an ruwaito daga imran ibn husayn uqba ibn amir ya rawaito kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ta'allaka tamimatan duk wanda ya daura laya fala atamma Allahu lahu ubangiji karka biya masa bukatansa wa man ta'allaka wada'atan duk wanda ya daura tagulla ko wuri fala wada Allahu lahu ya ubangiji karka bi bayan abin da ya daura ka bar shi ya lalace wa fi riwayatin a wata riwaya man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya daura abin da muka faɗa laya ko guru ko tagulla mushriki ne inji annabi sallallahu alaihi wa sallam ad-dalil ar-rabi dalili na hudu wal ibn abi hatim an ruwaito daga ibn abi hatim an huzaifata daga huzaifata annahu ra'a rajulan shi huzaifa ya ga wani mutum fi yadihi khaytun a hannunsa akwai wani zare min al-huma saboda kunama ko maciji kar ya sare shi kun san mun ce huma mai fataha cizon kunama humma zazzabi to ko huma ne ko humma ne ni a guri na nan an sa shadda wajen ku fa to ko huma din ne ko humma din ne babu wani abu da ake daurawa kawai a ce maganinta da gan shi ya daura wannan zare din ya daura wannan layan a hannunsa fa qata'aha huzaifa sai je kama ta sai tsinka ta matsiya ce ya marar amfani ke da ke ake ake shirka ga ubangiji yanzu ke ce ke kai kama da ubangiji kai ma ka gani ka tsinka a ina a gurin da ka san kana da ikon tsinkawa kana gidan ku dan yayan kai shigo maka da da guru a wuyansa ko da laya wata ga dan yayansa ne ko abokinsa ne ko friend ɗinsa ne ko wani dan gidansu ne amma dan gidan makwabta ya zo a gaban babansa ka tsinka to zaka tada fitina nan su wa'azi za a yi saboda ka huzaifa ya tsinka watala qaulahu ta'ala ya karanta masa fadin Allah madaukin sarki wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawa mutane ba za su imani da Allah ba face suna shirka ga ubangiji kaga ya kafa dalili da wannan ayan cewa abinda ka daura shirka ce ga Allah subhanahu wataala kuma wannan ayan tana magana kan shirka babba ne Huzaifa yayi dalili da ita don a nuna maka ɗaura wani abu ɗaura wani abu minti ɗaya rage a ba na bukata minti ɗaya ya rage kuma ina sane da shi saboda haka huzaifa ya nuna yin hakan shirka ne ga Allah subhanahu wataala kamar shirka babba ne ma subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk